نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا معاشر المسلمين إنه لا يخفى عليكم ما يجري في هذه الأيام من الصراع الشريف بين الحق والباطل بل بين الإيمان والكفر حيث بلغ شأن الضال المضل صاحب الهوى عبد الجبار ما بلغ تفاقم شأنه حتى إنه رفع إلى درجة المقابلة مع علماء المسلمين إنني مع إقراري بحسن صنع حكومة ولاية كانو حيث أوقفته وأوقفت حركاته إلا أنني أقول سبحان الله إلا أنني أقول سبحان الله كيف تهاون من عليه حق إطفاء نار فتنة هذا الملحد حتى تضاخمت النار التي أجج فانظروا إلى خطورة نار الفتنة إذا التهبت وانظروا إلى الشيطان كيف يجمع لأوليائه أتباعا يضلونهم حتى يقول قائل ما الذي أقنع من حول عبد الجبار حتى تجمعوا حوله يوالونه على دعوته الشيطانية إنها فتنة الشبع وفتنة الهوى وفتنة مجالسة أهل الأهواء وفتنة السماع إلى أولياء الشيطان فبسبب هذه الأمور يلتبس الحق على كثير من المسلمين فلا يستطيع كثير منهم تمييز المنهج الحق وأهله عن مناهج الباطل وأهله ولا يستطيعون التفريق بين أصول الحق وأصول الباطل ولا بين الإيمان والكفر ولمن أراد معرفة مناهج أهل البدع وأصولهم لكي يعرف بها ما يميز به العالم ما يميز به عالم الهدى والسنة من عالم الضلال والبدعة فليعرف هذين الأصلين اللذين عليهما تبنى كل بدعة عقدية وبهما يميز أهل البدعة من أهل السنة والأصلان هما الخلل في مصدر الاستدلال والخلل في منهج الاستدلال أما الخلل في مصدر الاستدلال فهو أن مصادر التلقي عند أهل البدع العقليات والأهواء والأوهام والظنون والفلسفة التي تصدر عن عقولهم أو عن عقول أشخاص يقدسونهم ويقلدونهم فيما يتخذونه دينا وقربا ما أنزل الله بها من سلطان ومما لم يأذن به الله فتجد أن من مصادرهم الأحاديث الأحاديث الضعيفة والموضوعة كذلك من مصادرهم الاعتماد على ما تشابه من النصوص فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وأما الخلل في منهج الاستدلال فإن أهل الأهواء يعارضون الأدلة من الكتاب والسنة بعقولهم ويضربون بعضها بعضا وهم يردون كل ما لا يوافق أصولهم وأهواءهم من نصوص الشرع ويفسرون نصوص الشرع بأهوائهم لا بالنصوص الأخرى ولا بفهم سلف الصالح فإما أن يستدلوا بما لا يثبت وإما أن يستدلوا بثابت لكن يؤولونه ويحرفونه عن مواضعه حتى يوافق أهواءهم ففي هذا الموقف تنبيهان مضى الأول سابقا في تحذير الحكام من شأن عبد الجبار وخطورته هو وأمثاله على سلامة الدين وأمن البلاد وها هنا تنبيه ثان موجه إلى الأمة على خطورة مجالسة أهل الهواء والاستماع إلى شبههم والتلقي منهم فليحذر كل الحذر من يخاف أن يخسر دينه وعقيدته ومن أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه وهذه بعض النصوص الدالة على ذلك منها قول الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه غير واحد وقال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي هذا الحديث أيضا مروي عن أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني يقول الشاعر على عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي فكل قرين بالمقارن مقتدي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرك ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا والحديث متفق عليه وإليكم بعض المعثورات عن الأئمة من سلف الأمة في التحذير من مجالسة أمثال عبد الجبار ومن سماع كلامهم الخبيث ونشر شبههم الزائغة منها ما نقله أبو حاتم بن حيان رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء عن بعض السلف ومن ذلك أيضا ما نقله الإمام الحافظ ابن بطة في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومن تلكم النصوص عن السلف ما روي عن أبي قلابة أنه قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء فإني لا آمن أن يغمسكم في ضلالتهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب وعن الخديل بن عياض أنه قال إذا رأيت مبتدئا في طريق فخذ في طريق آخر ولا يرفع ولا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عز وجل عمل ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين وقال أيضا صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة فولى وهو يقول بيده لا ولا نصف كلمة وقال سفيان الثوري من سمع بدعة فلا يحكيها لجلسائه لكن لكي لا يلقيها لكي لا يلقيها في قلوبهم وجاء رجل إلى حسن البصري فقال يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين فقال الحسن فأما أنا فقد أبصرت ديني فإن كنت أضللت دينك فالتمسه وقال الإمام مالك رحمه الله لأحد المبتدعين يا عبد الله بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل ثم اعلموا أن من شر البدعة بدعة الروافض فإنهم من أضر الفرق الضالة على أهل الإسلام فلا هم قدروا الله حق قدره إذ نسبوا إليه البداء ولا هم قدروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره إذ نسبوا إلى إذ نسبوا إلى أهله أفحش التهم ولا هم قدروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم حق قدرهم إذ نسبوا إليهم الظلم والخيانة ولا هم قدروا المسلمين في بلادهم إذ زعزعوا أمنهم واستقرارهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما الرافضي فلا يعاشر أحدا إلا استعمل معه النفاق فإن دينه الذي في قلبه دين فاسد يحمله على الكذب والخيانة وغش الناس وإرادة السوء بهم ونسأل الله تعالى أن يوفق في هذه المقابلة ناصري الإسلام والسنة وعلماء الرب والعلماء الربانيين وأن يخذل ناصري الإلحاد والضلال من علماء السوء وأولياء الشيطان بارك الله لي ولكم وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على خيرته من خلقه محمد وآله وصحبه وإخوانه ɗan uwa musulmi makonni kaɗan cikin makonnin da suka gabata lokacin da al'amuran abdul jabbar nasiru kabara na kano suka fara fitowa fili mun gabatar da huduba wadda take goyon bayan hudubobi da nasihohi da malamai da yawa suka yi tun kafin nan akan jan hankalin hukumomi da su yi hankali da wannan mutum da fitina da musibar da zai jawo mana a addini da kuma zaman lafiya ta ƙasa muka bayar da shawarwari to amma an ɗan ja ƙafa kafin lokacin da za a yi aiki da waɗannan shawarwari ya yi har sai da ya zama mutane sun ga abin da suka gani na fitina da abin tsoratarwa wanda ya kusa ya taɓa zaman lafiya na al'ummar musulmi a jihar kano to amma daga baya da ikon allah gwamnatin jihar kano ta amsa kiraye-kirayen da mutane suka riƙa yi da shawarwari da aka bata musamman kuma rahoto da ta samu daga hukumomi na tsaro akan bukatar dakatar da wannan mutum da kuma dakatar da abin da yake yi na tayar da hankali ga al'umman musulmi an yi hakan an dakatar da shi kuma ma har gwamnatin jihar kano ta kira a yi zama da shi domin tattaunawa domin a ji menene abin da ke bakinsa ina daga cikin waɗanda muke da ra'ayin babu bukatar yin wannan zama tunda babu wani abu na abdul jabbar da bai fito fili ba kuma ba shi wannan dama alama ce ta cewa kamar an gama yana da wani abun cewa amma ba mutumin da zai zo ya zagi addini ya zagi annabin mu sallallahu alaihi sallama ya faɗi duk abin da yake so kuma a cewa za a zauna da shi to amma tunda dai haka ne hukuma ta zaɓa kuma tunda an bi ne bisa tsari na yancin da yake da shi na faɗan albarkacin bakinsa bisa tsarin kundin tsarin mulki na najeriya shi yasa kuke gani ba laifi ba ne idan an yi hakan kuma aka zaɓo malamai waɗanda za su zauna da shi domin su ƙure shi kuma su nuna masa gazawarsa to amma abin da ya fi bani mamaki shine waɗansu da suka rika kira na daga cikin maza da mata suna cewa su fa waɗansu daga cikin abubuwan da Abdul Jabbar ya faɗa ya rikita su zan ji mamaki kwarai da gaske mutumin da ya aka haife shi a musulunci ya shaida ba abin da ya cancanta a bauta wa sai Allah ya shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma ya saba jin malamai suna wa'azi duk kauyen da yake a cewa magana ɗaya ta Abdul Jabbar zai iya sa maka shakka har kai shakka akan addini ko akan annabi sallallahu alaihi wasallam ko akan mutuncinsa wai don ya ce ya buɗe sahihul bukhari ya karanta wai don ya ce ya buɗe menene ya karanta ina kwakwalen mutane suke duk wanda ya samu dama zai faɗi abin da ya ga dama idan an ce don mutum duk abin da ya faɗa sai a ce za a saurare shi da Allah ya saurari shaidan a hujjar da ya faɗa lokacin da ya ce wa Allah na fi annabi Adamu saboda shi ka halicce shi da yunku ni kuma ka halicce ni da wuta da sai a ce gaskiya yayi ai da sai mu saurari fir'auna da yake cewa ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasha wa'azi yace yake yi yace amma annabi Musa yana batar da mutane ya ce ni kuma ina shiryar da mutane da sai a saurare shi duk wanda ya samu dama zai faɗi abin da ya ga dama sai ka ce duk abin da aka faɗa akwai abin sauraro a ciki ai ba kowace magana ce take da abin da za a saurara ba to dangane da wannan ne wallahi nake gani akwai sauran aiki akan mutane idan har yanzu mutum zai zai buɗe hajarsa ta shubuhohi wai a ce ya samu mabiya saboda tsabar mu ne waɗanda jahilci ya mana katutu kowane shirme da tarkace in ya zo Najeriya sai an samu waɗanda za su goyi bayansa wa a ce a yanda Abdul Jabbar yake da abin da yake faɗa wanda ya fito daga gidan ɗariƙa ne na ƙadiriya an san kuma yadda 'yan ɗariƙa suke da wato kula akan damuwa da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana akan darajarsa da mutuncinsa amma a ce ya fito daga wannan gidan ya zo yana wa'azi wa almajiransa har a samu waɗanda za su yi kabbara kuma yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abin da yake so akan sahabbai amma har a samu waɗanda wai za su bi shi sallah har yana magana suna kabbara wannan abun zai matukar baka mamaki akan Najeriya ina ji in shedan ya sauko da kansa ya ce gashi wallahi sai ya samu mabiya kuma daga cikin musulmi waɗanda za su bi su ce shine daidai saboda menene marabar shedan da abin da Abdul Jabbar yake yi akwai abin da shedan zai zo ya yi mai muni sama da a ce zai zagi manzan Allah ne ya ce shine daidai to ne ne wanda shi Abdul Jabbar bai yi ba amma a samu mutanen da suke bin sa su ce wannan shi har wai har ta yi tasiri a kansu to tsakani da Allah muna da aiki sosai malamai sai dai su yi hakuri wajen ci gaba da karantarwa amma akwai abin takaici a ce duk karatun da aka dade ana yi a ƙasar nan a ce wai za a samu mutumin da zai zo ya kawo waɗansu shubuhohin da akwai shubuhar da don mutum ya ɗauka ba za ka je mamaki ba amma akwai shubuhar da za ka yi matuƙar mamaki duk jahilcin mutum inda shi musulmin ne a cewa don mutum ya kawo shubuha yadda ya karɓa ko yadda har ma ta yi tasiri a cikin ƙwaƙwalwarsa ana gane mutum da ɓatarsa ko da ya ja aya ko ya ja hadisi ta hanya biyu ne idan abin da zai karantar daidai ne ko ba daidai ba ana ganewa ne ta hanya biyu to sai dai ba kowa ke iya ganewa ba sai wanda ma ya gane mecece aya menene hadisi na farko shine da me yake kafa hujja in ya tashi magana duk malamin bid'a da malamin hawa in ya zo babban dalilinsa ba shine aya da hadisi ba babban dalilinsa shine kokolwa da kuma maganar waɗansu waɗanda shi yake girmama su waɗanda ba Allah ba ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam babban dalilin da zaka ga mutum ya kafa hujja da shi to ba abin da Allah ya ce ko abin da annabi ya ce ba daga nan ne ake fara gane mutum batacce ne hanya ta biyu ita ce in dalili ya sa ya bi ta kan aya ko hadisi to sai dai ya sa su su masa aiki ba shi ya musu aiki ba sai dai ya juya ayar ko ya juya hadisin su bi daidai da ra'ayinsa ko ra'ayin wanda yake wanda yake talla da waɗannan hanyoyi ake gane wane ne malamin bid'a menene babban hujjarsa sannan hujjar da ku kuka yarda da ita shi kuma ya yake fassara ta don haka waccan hudu ba ta zama ita ce matashiya da ta yi magana umuman akan tsare shi da kuma hukuncin da ya kamata a ce an yi masa tunda zuwa yanzu ya kamata a ce an gabatar da shi gaban kotu ne kamar yadda aka yi akan waɗansu a baya da suka zagi annabi da yanzu ya kamata a ce ana jin trial ɗinsa ne ba kuma ana maganar wai za a saurare shi har ya faɗi wata magana ba me zai faɗa sannan kuma bangare na biyu shine yin nasiha wa dukkan al'umman musulmi akan cewa ɗaya daga cikin abin da ke kawo mana wato baraka a cikin harkar addini shine watsa sakonnin shaidan mu da kanmu mu rinka watsawa waɗannan manganu na abdul jabbar sun samu karkuwa a wurin mutane saboda yadda mutane suka rinka watsa su tun a karon farko amma inda tun farko mutane sun yi bidiz da shi ai kare in ya fara haushi in ka kula shi ne kake gani zai ci gaba da haushin amma in ya fara hayaniya kai banza da shi shi ma zai zai gaji ya yi shiru da a ce da shi da irinsa idan suka fara ba ruwan mutane da su mutane sun san waɗansu malamai ne za su saurara haka zai gama haushin karensa ba wanda ya sani kuma ya je ya mutu a can a ƙarshe amma matukar za a rinka ɗauka har a ce za a saurara har kuma wani ya tura wa wani har kuma wasu su je su zauna ma su ji wai me yake faɗa to wannan dalilin ne ya faɗa ya sa da yawa daga cikin waɗanda suka bi shi nan suka faɗa babu wanda yake da tabbas akan zuciyarsa tsakanin shi da shaidan shaidan hanyoyin da yake da su kai baka ganin su saboda a cikin jininka yake yawo baka ku ganin jininka yanda yake yawo a jikinka saboda haka zai zo ya shiga ta cikin zuciyarka in ka je kana sauraron shubuha ta irin waɗannan mutane wallahi kana iya faɗawa baka sani ba duk waɗanda suke cikin nan da irin haka suka fara da za su ji shakka amma da kaɗan da kaɗan ka saba ji ita shakka haka take har ta zo ta zama maka tabbas in ka ci gaba da sauraron ta kana jin irin wannan ka tashi a wurin haka Allah maɗaukakin sarki ce kuma karka saurara kana zama tare da waɗanda suke kutsawa a cikin ayoyi na Allah ya ce to karka zauna da su ka tashi ka bar su sai dai in za su yi wata magana amma in dai magana ce akan addini karka saurare su Allah ya gaya mana wannan a suratul nisa ya gaya mana a cikin suratu suratul ma'ida ko fala taquwa hatta a cikin suratul an'am saboda haka Allah madaukakin sarki ya fi mu sanin hadarin irin waɗannan mutane shi yasa yace in suka fara magana ka tashi a wurin Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin Qur'ani wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar idan ka kusanci azzalumai to wuta za ta shafe ka sannan annabi sallallahu alaihi sallama ya ce kowane mutum yana kan addinin wanda yake so ne in kana son irin waɗannan to addinin ka kenan addinin yan shubuha to a haka zaka tashi a ranar lahira cikin waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce in kana da abokin zama na kirki to zaka ɗosa ni kirki in kana zama wurin malami na banza to wannan abun banzan za ka ɗosana ya ce kamar mai turare ne da mai kira in kana zaune wurin mai turare ko dai ka saya ko ya san maka ko kuma ba a yi duka biyun ba amma ka amfana ka ji kamshi baka ji wari ba dama amfanin turare a ji kamshi ya ce amma shi mai zuga zugi ko dai rigar ka ta kone ko ka sha wari ka sha kuma zafi ba amfanin da za ka samu to wannan shine bambancin mutumin kirki da zaka zauna a wurinsa kana sauraron sa da kuma mutumin banza shi yasa aka samu daga malamai magabata da yawa suna cewa karka saurari irin waɗannan za ga har manyan malamai daga cikin su ma wani zai zo ya ce yana neman yayi muƙabala da shi ya ni ban da lokacin muƙabala da kai Imam Malik ibn Anas haka yayi yace kai in kana da sauran shakka akan naka addinin ka je ka nemo ni na samu tabbas ba sai mun tattauna ba kai ne za ka je ka nemo tabbas ni tunda na samu mai bukata in tattauna da kai sannan magabata da yawa za ga suna cewa kowane al'amari wanda zai sa ka tattauna da su akan addini ka ja bakin ka kai shiru shi sa ayuba siftiyani ya ce ina da tambaya akan kalma ɗaya ce ko rabin kalma ba zan amsa maka ba kaga wannan mubalaga ce akan tunda ya gane cewa ba tambaya ce ta neman ya sani ba tambaya ce ta neman ya kure shi na ji wani ya ce kai mai naka ra'ayin ba ruwanka je ka rike ra'ayin lakum dinukum waliya din mafi muni daga cikin hanyoyin da ake cutar musulunci da shi a baya da kuma a yanzu shi ne mutum ya fito da aƙidoji na 'yan shi'a an rawafe kuma wanda shi ne abdul jabbar ya ce yake talla saboda babu wata ƙungiya daga cikin ƙungiyoyi na ƙasa da suka yi wa addinin musulunci barna kamar addinin shi'a babu ita daga cikin firakud Allah babu wanda ta yi illa wa addinin musulunci kamar addinin shi'a ba su bar Allah ba ta yadda suka jingina masa albada shine yayi abu daga baya zai gane kuskure ne ya fasa ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu daga baya sai gane ba haka bane banda abubakar banda umar banda kaza kaga wannan wauta ce ake jingina wa Allah Allah ya faɗa amma daga baya ya fasa ba su bar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam tunda mafi muni yadda zaka taɓa mutum shine ka taɓa iyalansa duk iyalansa a wurin su yan iska ne ba za su iya zagin sa shi kansa a bar su ba sai su taɓa iyalansa to shi Abdul Jabbar har shi kansa ma yake taɓawa bayan yayi kace kace ma iyalansa waɗansu maganganun wallahi zaka ji mamakin musulmi wai zauna ba ya kunna har yana iya ji har ka gama ji in dai ka san mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba za ka iya yin minti guda kana jin maganganun mutumin nan ba kana neman manzon Allah ya cece ka a lahira ka ji wannan mutum yana maganganu maganganu na kazanta akan manzon Allah ka zauna har ka iya saurara Allah ya kiyaye sannan ba su bar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda suka dora musu mafi girma daga cikin su sai a ce sun yi ha'inci sun yi zalunci sun yi wane ne saboda ana so a tare wa musulunci kafa kaga dole ya faɗo saboda kafafunsa shine waɗannan domin in ba ta hanyar su ba ba mu san waye manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam don su suka gaya mana shi in ba ta hanyar su ba ba mu san Qur'ani ba don masu ya bayar ba mu ba ba mu san hadisi ba mu san komai akan addini ba to in aka sare su an sare kafar musulunci ne kowa sai dai ya faɗi fatakununa sawa'a sai mu zama iri ɗaya da su ballantana kuma mu musulmi ba mu huta da su ba tun a da har yanzu duk wata fitina tun a tarihin musulunci tun lokacin da addinin rawafid ya bayyana har zuwa yau din nan la tazalu tattaliu ala kha'inatin minhum ko ina in dai suna nan wallahi sai kaga fitina a tsakanin musulmi ba za a taba zama lafiya ba da a ce za su yi addinin su yanda waɗansu suke yi ko da ba musulmi bane ne amma a zauna da su lafiya a yi harka lafiya amma sai sun tsokane ku kuma sai sun jawo muku fitina Allah ya tsare mu don haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wannan zama da ake yi a yau ɗin nan ko za a yi da shi Allah Ubangiji ya sa ya yi amfanin da zai nuna wa musulmi gaskiya kuma ya bayyana ƙarya ta wannan mutum da shi da wato sauran 'yan tawagarsa waɗanda suke 'yan tawagar shaidan Allah ya samu gane gaskiya kuma ya samu yi aiki da ita da kuma ba mu damar gane barna da masu tallanta saboda mu yi nesa da su abu na ƙarshe shine muna amfani da wannan dama wajen yin addu'a ta alkhairi da kuma jaje da professor abba zaria wanda jiya aka sako shi bayan ya daɗe a hannun waɗanda suka yi garkuwa da shi allah ubangiji ya tsare masa lafiyarsa da dukiyarsa ya saka masa akan wannan musiba da ta same shi da shi da iyalansa kuma ya tsare mu gaba ɗaya da dukkan musulmi daga irin waɗannan fitintunu kamar yadda kuma muke yin addu'a ta alkhairi ga professor balarabe shehu shi kuma wanda aka kama yaronsa shi ma yana cikin wannan hali muna fata Allah Ubangiji ya tsare shi da addininsa da mutuncinsa da lafiyarsa kuma Allah ya tsare musu dukiyarsu da kuma dukan musulmi sannan kuma muna bayan yin maraba ga ɗalibai da dawowarsu muna kuma yin amfani da wannan dama mu ɗan ƙara ba wa ɗalibai haƙuri don na samu labari cewa akwai matsala ta rashin ruwa da wuta da sauransu wanda wannan abun ya fi karfin hukumar makaranta ne yasa tunda kun sani ana yajin aiki da aka tsunduma na ma'aikatan jami'o'i waɗanda suke ba masu koyarwa ba wanda kuma wannan abu ne da ya shafi ƙasa baki ɗaya shi yasa ko ga wannan amma na sami labarin cewa ita management tana iya kokarinta wajen ganin an shawo kan matsalar a cikin gida wanda kuma in Allah ya so ya yarda za ku ga canji don haka muna fata ku ci gaba da yin hakuri wasbiru inna Allah ma'as sabirin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون اللهم ارض عن سائر الصحابة والآل أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن له حق علينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الخير كله وعجله وآجله ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا لله قانتين